أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من ضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء عددا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت أدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba ‘yan uwa musulmai ina mana gaison addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yammacin azumin ramadan goma sha takwas ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala karɓa mana ya sanya mu cikin waɗanda ake ‘yantawa a wannan wata mai albarka. Wannan Sura, Sotul Jinni, ta soma zuwa ƙarshe, kuma har yanzu Sura ce da take bayani akan yadda aljanu suke da irin mu'amala da za mu yi da su babu wata alaƙa da ya haɗa mu da su banda alaƙa na bautan Allah bayan Allah ne kaman mu ba a yadda wani ya koma ya riƙi aljani a matsayin mai ba shawara a matsayin abokin tattaunawa ko ma wani ya ce shi ba zai aure ba zai aure aljana ko ga mutum ya kasa aure a ce ai ina da mata aljana ko ka gama ce ta kasa aure a ce tana da miji aljani to ba mu san yana aka daura wannan aure ba don haka mu'amala da ke tsakaninmu da aljanu su ma bayan Allah ne kaman mu Allah madaukakin sarki ya wajauta mana bauta mishi shi kadai ba tare da sanya mishi kishiya ba karatu ya gangaro har zuwa inda Allah madaukakin sarki ke nuna mana masallatai wurare ne na bautan Allah subhanahu wata'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallatan nan wuri ne na bautan Allah subhanahu wata'ala to ba a kiran wani tare da Allah a masallaci in ka shigo masallaci ka san masallaci daki ne na Allah ba abin da ake so sai tasbihi sai tsarkake Allah subhanahu wata'ala ko karatun Qur'ani ake kowa yayin shi gurgurdon yadda yake ji kada ka daga sautin ka da yawa yadda zaka hana na kusa da kai masallaci wata rana manzon Allah na itikafi a masallaci sai ya ji karatun Qur'ani na tashi da yawa sai leko daga cikin ainihin wato inda yake itikafi ko daga gidansa yayin da ya shiga gida sai ya leko sai ya ce ya ku bayin Allah kowannen ku ganawa yake da Allah subhanahu wata'ala don haka mai ganawa da Allah ya sassauta ganawarsa kare ya rika daga sautinsa da yawa domin kare hada kare hana waɗansu ma wannan gani da suke tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala kenan Qur'ani ana son kowa ya karanta gurgudun yadda yake ji ba tare da ya daga sautinsa yayi yawa ba to masallatai ko ina suke ɗaki ne na Allah ana son a raya shi da bautan Allah subhanahu wa ta'ala, bawan Allah ya zamanto makusanci na Allah maɗaukakin sarki da yawaita raya masallaci na Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi sallah, amma kuma gidanka ma, karka bar gidanka ya zamanto kamar makabarta, a yawaita yin nafilfili a gida, sallan farilla a masallaci, nafilfili a masallaci. ana yin su ana yi kuma yi a gida amma ka raya gidanka da yawaita yin nafilfili kun ga mutumin da bai samu ikon gina masallaci ba bai da halin gina masallaci wanda ya gina masallaci Allah zai gina mishi gida a gidan aljanna amma hadisin ummu habiba yana nuna cewa manzon Allah tsirara mincin Allah su tabbata gare shi ya ce wanda ya kiyaye raka'a goma sha biyu raka'o'i guda goma sha biyu ba na farilla ba shi ma bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi gida aljanna kenan kai baka da halin ka gina masallaci amma kana da halin ka yi nafila raka'a goma sha biyu ayi ne ka dage yin su zai baka aljanna cikin sauki manzo Allah ce kai ma za a gina ma gida a gidan aljanna wanda yake yawa ina raka'o'i guda goma sha biyu yaya suke raka'a hudu kafin sallar azhar ka yi nafila raka'a biyu kai sallama ka sake tashi ka kawo biyu kai sallama raka'a nawa hudu bayan an yi azhar ka kawo biyu sun zama raka'a nawa shidda bayan la'asar ba a yi bayan magariba ka kawo raka'a biyu sun zama nawa takwas bayan lisha ka kawo raka'a biyu sun zama nawa goma kafin sallan asubahi kai raka'a biyu sun zama nawa goma sha biyu wanda duk ya kiyaye wa'annan sun tai ashara raka'at raka'o'i guda goma sha biyu bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi gida aljanna saboda haka sai kenan masallatai ana so a rahaya su Allah madaukakin sarki ya yaba waɗansu bayan Allah ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama bayan Allah ibadur rahman sune waɗanda yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam suna kwana suna sallah suna tsaye suna sallah suna roƙon Allah idan kana son Allah ya biya ma bukata tashi cikin dare kai ta sallah duk daren duniya kowane dare har daren yau kowace dare Allah yana saukowa sauko wanda ya dace da shi lokacin da dare ya zamanto sulusi na ƙarshe yace wa yake da wata bukata in biya mishi waye duniya ya daurin has daurin sweet sama ya daure ƙasa ya daure Allah ya kwance maka ga kofan da ba a kullewa kullun abu da yake shi Allah in baka roƙon shi sai ya fushi da kai dan adam kuma in kai waita roƙon sa shi ma sai ya fushi ka gwada ka gani yau ka zo ka roƙa a wurin dan adam gobe ka zo ka roƙa jibi ka zo ka roƙa gata ka zo ka roƙa citta in ka zo za ka roƙa ba ka zo da niyyar roƙo ba ka zo da niyyar gaisuwa in ya hango ka sai ce ga maroƙin nan yana zuwa saboda ka saba roƙo amma Allah subhanahu wata'ala in ka roƙe shi ibada kake saboda haka in kai yau ya baka gobe ya baka jibi ya baka yana ma kunyan ka ɗaga hannu ka roƙe shi bai biya maka bukata ba ka ɗaga hannunka ka dawo da shi zero babu kai ba don addu'a ma qul ma ya ba'u bikum rabbi laula du'a قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ka ce ubangiji na ba zai kula da ku ba ba zai damu da ku ba ba don addu'a da kuke ba saboda addu'a Allah yake kula da ku saboda haka sai kenan addu'a ka tashi cikin dare ka roki Allah madaukakin sarki dobi annabi zakariya ya yi shekaru mai yawa wasu malamai sun ce ya kai shekara ɗari matarsa shekara kusan tamanin ko casa'in ko ma ya fi ɗari shi amma ya ga wani abu da ya ba shi sha'awa ya gane cewa duk da girman sannan duk da Allah bai ba shi haihuwa ba saboda abin da ya ganin nan Allah na iya ba shi haihuwa me ya gani ya gani a wurin Maryam mahaifiyar Annabi Isa lokacin da yake renonta a cikin masallaci sai ya ga ga abincin rani amma lokacin damuna ake ganinsa ga abincin damuna amma lokacin rani ake ganinsa ana kawo mata shi ce ya ke Maryam, ina kike samun wannan, me ta ce, ƙalat, قالت هو من عند الله saboda ne, إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ƙalat da ya tambaye ta ina kike samun wannan abinci, ƙalat ta ce, قال يا مريم أني لك هذا ce ya ke Maryam, an ne laki haza, an na laki haza, ina kike samun wannan, sai ta ce, ƙalat, قالت هو من عند الله ta ce wannan abincin huwa min indillah daga wurin Allah, Allah madaukakin sarki ke kawo mini wannan ta hanyar aiko da mala'iku su kawo, saboda haka duk abin da ka gani ɗin nan daga Allah ne. Inna Allah ya rizuku man ya sha'u.
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah madaukakin sarki yana azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba saboda haka sai kenan tunda inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab Allah na azurta wanda ya ga dama ba hisabi to ni ma Allah na da ikon ya kawo mini abinci a lokacin da wato bana tsammani tunda ya ba yarinyar nan haka to ni ma Allah na da ikon ya azurta ni da haihuwa duk da wannan girman nawa saboda haka daga nan sai ya kama roƙon Allah هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة to a wannan lokaci sai annabi zakariya ya kama roƙon Allah ya tashi me yake kenan sallah ya yi sallah ya roƙi Allah ya yi sallah ya tsaya cikin dare yana roƙon Allah hunalika da a zakariya rabba a wannan lokaci ne annabi zakariya ya kira ubangijinsa me yake wa Allah قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ya Allah ina roƙonka ka bani zuriya ɗaya إنك سميع kai ne الدعاء mai jin addu'a ya Allah ina addu'a ina roƙonka ka azurta ni da zuriyatan tayyiba zuriya mai albarka in zaka nemi haihuwa ka nemi ɗa mai albarka kada kawai don ka rasa haihuwa ka ce Allah ka bani ɗa ɗa kawai nake so sai a ban- a baka ɗan da zai zamanto maka fitina amma in kana addu'a sai Allah in ya tashi baka sai ya baka ɗa mai albarka to annabi zakariya yanzu ya tashi yana addu'an cikin dare Allah ya an same shi addu'an me ya faru فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب na'am أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله yaya وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين da yanzu ijabar addu'a ta sauka faradatul mala'ika wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab sai mala'ika ya kira shi alhalin me yake yi yusalli fil mihrab yana sallah a ainihin wato masallaci yana kiran Allah subhanahu wata'ala sai ga mala'ika ya kira shi me yace mishi أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله
sai yace annallaha yubashiruka bi yahya Allah ya ce maka bishara zaka haifi da sunan dan yahya tun kafin a yi cikin dan kafin a haife shi Allah ya sanar da shi abin da zai haifa har ma ga sunan Allah da kansa ya sa wa dan suna yahya ma'ana mai raya mahaifa gashi Allah zai rayar da wannan mahaifa na tsohuwa da tsoho su haifi wannan yaro a wannan shekaru to saboda haka sai kenan wannan yana karantar da mu cewa idan ka koma ga Allah madaukakin sarki Allah zai ansa maka addu'a zai biya maka bukata a lokacin da baka tsammani kuma wani wuri ne mafi daraja da kiman a raya shi da ƙara kusanta ga Allah shine masallaci sannan gidanka kuma cikin dare karka bar gidanka ya zama baka rayawa gidan da ake rayawa da katun Qur'ani shedanu ba su zama a gidan ka zo masallaci kai sallah gidanka kuma cikin dare tashi kai sallah sallan asuba kuma yi kokari ayi sallah tare da kai a masallaci shi yasa wani bawan Allah wani kissa da malam Kabiru ke yawan karanta mana da professor Mansur Sokoto wani sarki ya tashi yana son ya aure da yarsa amma sai tambaye malamai wa zan ba wa ‘yata ya aura, sai suka ce mata, suka ce wa mai mataba sarki, zawujha man yattaqilla aurar da ‘yarka ga wanda ke tsoron Allah. Sai ce to malamai ina zan samu mai tsoron Allah ba a rubuta a goshi, ya zan gane mai tsoron Allah. Suka ce mai mataba, ka sa a duba maka masallaci, wanda ke yawaita raya masallaci akwai alaman tsoron Allah tare da shi. don Qur'ani ma ya ce innama ya'muru masajidallahi إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله fasa فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Allah ya ce abin sani kawai innama ya'muru masajidallahi man amana billahi masu raya masallacin Allah sune wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira suka tsaye da sallah suna raya masallaci da yin sallah kaga kenan alaman imani shine yin sallah a masallaci to sai sarki yace to yanzu ya zan yi in gane sai aka ce to ai sai ka azaga masallaci in aka samu mai sallah a tsakiyar dare can cikin dare akwai alamar imani tare da shi yanzu fadawa sun taso za su duba masallatan gari a ga waye aka samu yana sallah don a auren mishi dawa yar sarki to sai ga wani matashi shi kuma an koro shi da gudu ana a tare barawo a tare a tare da ya tsallaka sai faɗo masallaci ya sha ko bai sha ba ya sha ya shigo masallaci sai ga fadawa kuma suna dab da zuwa masallaci suna zuwa sai ya ji ana alama ai gashi nan ai gashi nan sai kama sai bike tsaye sai kama sallah sallan da babu alwala yana karatu yana Allahu akbar sami Allahu akbar qira'a a gyara sai suka ce mu zauna ka gama sallan ka daga nan kuma sai mu tafi da kai yayi doguwar sallah yayi doguwar sallah ƙarshe dai sai ya sadu da ya ce kawai ya mai da al'amarin shiga Allah yana assalamu alaikum wa rahmatullahi ina so ya ɗiba da gudu ba wa dama sai ga sun taso suna masha Allah masha Allah ya ce a wanda nake tsammanin kama ne za a yi kuma ana masha Allah to kaga ya nuna ba kama shi za a yi ba ko suka ce tashi muje ya ce ina kai kan tashi muje ya ce ina ce gidan sarki ran sai ce to abin kuma asiri ya tobi amma babu yadda zai dole ya bi su yana zuwa ya ga ba a zungure shi ba ba a takure shi ba ba a zage shi ba ana mishi ma hani allahu ma dalla da kai sai aka ce ina za a kai shi aka ce a kai shi bip important personality na sau- sarki inda suke sauka aje a aje shi aka je aka aje shi ya ga abinci iri-iri aka ce to ga wannan abinci dare ne zuwa safiya kuma ma zo musamman sai ya tafi ya gaba a taba shi ba sai ce a wannan fa akwai alamar wani abu amma dai kai zuciyarsa ya sake ce ko dai yankan ragon laye za a mini a bani abinci in ci da safe a yanke ya kwana bai bacci ba da safe sarki ya fito fada aka zo aka ce mishi to bismillah ina jira ya ga ikon Allah ya taso kamar mu ganshi ko amma a cikin zuciyarmu gashi nan har ya fito fada yana zuwa sai mai martaba sarki ya ce shi ne aka ce shi ne shi ne aka ce shi ne shi kuka samu aka ce shi muka samu ya ce to ya za a yi da ni sai ce to ku je ku mishi nadi a naɗa shi a ba shi sarauta sai ce bawan Allah ka san dalilin da ya sa muka ce a naɗa ka a baka sarauta ya ce bai mata ba ba sani ba ce malamai ne suka ce in zan aurar da ‘yata in aurar da ita ga mai tsoron Allah sai ce Allahu akbar Allahu akbar wato ni ne mai tsoron Allah ko ko shi mana auren da shi mai tsoron Allah kuma na ce to ina za a samu mai tsoron Allah nan aka ce a masallaci za a samu cikin dare yana sallah insha Allahu akbar aka zaga duk garin gaba daya ba wanda aka samu a wannan tsakiyar daren yana sallah sai kai kuma wannan yattawa duk garin nan kowa son ta yake ƴaƴan masu kuɗi suna so ƴaƴan masu sarauta suna so amma ni ina son aurar da ita ga mai tsoron Allah saboda manzon Allah ya ce idza ja'akum man taradawna khulquhu wa dinahu fazawwiju idan mai addini ya zo muku kun yarda da addininsa da ɗabi'arsa halinsa ku aurar mishi da yarku illan taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in ba ku haka ba za a samu fitina da barna a bayan kasa to yanzu ba ma kai ka zo nema ba mu ne muka je muke neman mai tsoron Allah mu dauko kuma manzo Allah ya ce ya mace in an zo neman in zaka nemi auren ya mace fa alayka bi zati din ka nemo mai addini yau ga sarki shi ke neman mai addini ya nuna ya bawa yarsa tarbiyya na addini wannan bawan Allah shi da ya shiru bai ce gobe ba to tunda kai aka samu yanzu ba zai yi ka auren yar sarki ba sai an maka sarauta yanzu an nada ka dan wani abu ko dan madani ko dan wane ne ko dan wane ne ko da ake nadawa aka yi mishi naɗi kuma aka ɗaura aure ya tashi cikin murna da farin ciki aka ce kuma ga wani gida an baka ga sarauta an bashi ga amarya an kawo mishi amarya tana shigowa sai fashe da kuka ya ƙara godiya wa Allah ya sun koyi da kansa ya ce ya Allah sallan da na yi ba don kai ba don tsira da raina yau sallar ce ta bani irin wannan martaba to ya Allah na tuba daga yau ban ƙara saba maka na tuba na tuba na tuba kamin komai ya Allah ka rufa min asiri ka girmama ni sallah na yi don tsoro in tsira da raina sata na fito yau gashi nan ta bani kenan sallan da aka yi don Allah yaya za a samu martaba kenan wanda ma aka yi ba don Allah ba ga abin da ya faru kenan koma wa Allah shine ka tsaya ka bauta wa Allah da gaskiya wannan ya yi kama da wani kissa na biyu da nake baku wani bawan Allah shi kuma ya taso sai ya zo wurin sarkin garinsu shi kuma ya zo roƙo sai ya samu sarki na sallah sai ya tsaya ya ga sarki ya yi dogon sujada sarki bai dago ba sai ya juya ya ce ya Allah yanzu na gane sarki ma ya koma zuwa gare ka bukatarsa kai yake neman ka biya mishi ni ko na ɗauko bukatata na kawo sarki to ya Allah na tuba daga yau ni ma bani ƙara roƙon kowa sai kai Allah don haka na rabu da sarki na koma gida zan kama bautanka ban ƙara roƙon wani ɗan adam sai juya sai ko yana istighfari yana komawa sai haurin sallah yayi alwala ya tashi yana nafilfili sarki kuma ya idar da sallarsa yana idarwa sai sarki ya ce wa fadawa na ga alamar kamar wani ya shigo wane ne sai aka ce wane ne kowa ya san shi to da ya shigo mai yace suka ce mai mata bai ce komai ba bai ce kowa bai ce bai ce komai haka ya juya ya koma yace i haka yi mai mata ba yace to watakila wata bukata ce ta kawo ce amma yana kunya bai faɗa ba ya koma a buɗe baitulmali a ɗauko dinari da dirhami dukiya mai yawa ku kai mishi ba ya koma wa Allah ba ba ya tuba ba to ga aikin Allah ana ɗaukan wannan kuɗin ana kai mishi sai aka same shi ma yana sallah suka jira sai da idar da sallah yana idar da sallah sai suka ce mai mataba ne ya aiko mu yace to me yace ya ce ga wannan jakan mu kawo maka yana budewa sai ga dirhami da dinari kuɗi ne mai yawa sai ce ya kufa dawa ba mai martaba bane ya bani Allah ne ya bani na gane cewa na koma wa Allah Allah ya biya min bukata bari in sujada godiya sai ya sujada su daga nan yace bai ƙara komawa wani ba sai Allah kai ma koma wa Allah Allah da ya wancan yana nan shi ne yas'aluhu man fis samawati يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في saboda شأن haka duk wanda ke sama ko ƙasa ba wanda yake roƙo sai Allah mu koma wa Allah madaukakin sarki mu roƙe shi in mun roƙe shi Allah zai biya mana bukata shi yasa masallatai wuri ne da ake raya su da ibada da bautan Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah ina da amincin Allah su tabbata gare shi ya nuna mana isharar wasu masallatai guda uku masu daraja wanda jiya mun yi magana akan su la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a daura kaya a tashi don neman ziyaran kai wani masallaci sai dai wayannan masallatai guda uku malamai sun yi ta muhawara shikenan ba za ka yi wani tafiya ba sai wayannan masallatai a'a kana iya tafiya na neman ilimi kana iya tafiya na neman kasuwanci kana iya tafiya na gani da ido don ƙarin imani da tsoron Allah ba ga annabi Musa ba ya yi tafiyar neman ilimi ya samu hadir ya ce hal attabi'uka ala قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
da ya samu hadir ya ce ko shin zan bi ka mu yi tafiyar neman ilimi ka ƙara min ilimi ta ka tafiya ce sai ya ce ƙala innaka lan قال tastata إنك لن تستطيع معي صبرا
qala innaka lan tastati ma iya sabara kai ba za ka iya hakurin tafiyar nan tare da ni ba saboda ina da sharadi karatu na karatu ne ba tambaya ni ina kan wani ilimin da kai baka kansa in nayi wani magana ko in nayi wani abu zaka ga kaman barna nayi alhalin ni ko na san ba barna nayi ba kai kuma a wurinka a zahiri barna ce Azar ya ce duk da haka annabi Musa ya ce duk da haka zan yi hakuri ba zan yi tambayan ba zan bi ka sai ce to sharadi na وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ba za ka iya haƙuri ba abinda baka da ilimi akai in ka gani barna ce za ka ɗauka akai
ألا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ce zan yi haƙuri za ka same ni mai da'a mai biyayya ba zan saba umarninka ba kenan ka ga wannan tafiya ce ta neman ilimi ya halatta ka tashi ka je neman ilimi ba ma wannan ba ya halatta kuma ka je kasuwanci wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min علم fadli أن لم تحصوه فتاب عليكم sai yaya فقرأوا ما تيسر من القرآن sai ce علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل sai الله
ce me فقرأوا ما تيسر منه kenan wa akaruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wadansu suna neman ilimi wadansu kuma suna tafiya neman kasuwanci a nemo abin da za a ci saboda haka shi ma tafiya ne da Allah ya yarda da shi huwa allazi ja'ala lakumul arda هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه sai yaya وإليه النشور saboda haka sai tafiya irin wannan tafiya ne na neman ainihin wato arziki akwai tafiya kuma don gani da ido don ka ƙara tsoron Allah qul siru fil ardi fanzuru قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق yawa ثم الله ينشئ النشأة الآخرة sannan Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim وإنكم لتمرون عليهم مصبحين wa bil layl وبالليل سنة.
أفلا تعقلون afala tubsirun saboda haka sai kenan أفلا تبصرون kenan kaga ai kuna tafiya cikin dare da rana kuna ganin abinda Allah ya yi na halaka wasu al'ummomi waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wataala don haka sai kenan kaga duk irin wannan tafiya ce amma tafiya don neman lada ka je wani masallaci ka tashi daga nan ka ce ga ɗayan adadin lada da za a baka sai wanda manzon Allah ya bayani masallacin Kaaba lada nawa dubu ɗari masallacin manzon Allah lada dubu ɗaya masallacin Baitul Maqdis wasu malamai suna ce lada ɗari biyar wanda akwai sabani akan wani saboda haka sai kenan wayannan masallatai suna da kima shi yasa masallacin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wasu maluma suna ce ah to shin ya halatta kai tafiyan don ziyarar masallacin ne ko don ziyarar kabarin manzon Allah abinda mafi rinjayen maluma suka tafi shine ka ziyarci masallacin daga nan kuma ziyartar kabarin manzon Allah ya wajaba kanka in ka shiga Madina ai dama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi masallacinsa wato gidansa na dab da masallacin da gidan ya- da masallaci ya girma shine masallacin ya koma ya zamanto wato kamar cikin gidan manzon Allah kuma har yanzu in ka je ka shiga masallacin zaka ga waɗansu katanga da waɗansu karafuna da aka yi babu wanda ke isa zuwa ga kabarin manzon Allah an kewaye wurin ko Aisha matan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da take raye an binne manzon Allah ne a ɗakinta daga baya sayyidina Abubakar da ya rasu aka binne shi kusa da manzon Allah a ɗakinta tace sauran abin da ya rage na wurin ita ma 'yan rayuwarta ya zo ƙarshe a binne ta kusa da mijinta da mahaifinta to sai sayyidina Umar aka soke shi a masallaci ya gane ba zai rayuwa yace ku je ku roƙa min matan manzon Allah Aisha ta min arziki in rayuwa na ya zo ƙarshe a sanya ne kusa da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kusa da sayyidina Abubakar ana roƙon Aisha ta ce ba za ka roƙe ni wani abu in ki ba kai amirul mu'minin na amince lokacin da rayuwa sai kawo ƙarshe aka ɗauko sayyidina Umar aka kawo shi wannan wuri Aisha matan manzon Allah ta ce lokacin da manzon Allah ke aka binne shi a ɗakinta mahaifinta na ɗaki takan zauna a cikin ɗakin ba ta lullubi amma daga ran da aka binne sayyidina Umar an binne gawansa ne amma Aisha ta ce daga ranar bata ƙara zama ba sai ta yi lullubi saboda kabarin wanda ba mahaifinta bana ɗakin ta kuma daga ƙarshe Aisha matan manzon Allah ba nan aka binne ta ba a baƙiya aka binne ta amma wannan ɗaki na man- na- inda aka binne kabarin manzon Allah lokacin da masallaci aka extension akwai zamanin Walid wato ya kasance an ƙara extension na masallaci sai gidan manzon Allah gaba ɗaya ce a ce iyalan manzon Allah babu wanda ya rage kusan a lokacin amma su wane ne dangi in akwai wani abu da za a sa ya ba da shi na kuɗi don a rusa sauran gidan gaba ɗaya ya zama an bar ɗakin Aisha kawai saboda a bashi kariya saboda manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi yayi wani addu'a yace Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad ya Allah karka sanya kabarina ya zamanto wuri da ake bautansa manzo Allah ya ce kafin ya bar duniya sai da ya ce Allah ya tsine wa Yahudawa da Nasara don sun riki kaburburan annabawansu ya zamanto wurin bauta ya Allah ina roƙonka karka sanya kabarina ya zamanto wani gunki da za a bautawa shi yasa Allah ya sanya tsaron wannan ƙasa ta Saudi Arabia ya sanya shi akan ahlus sunna tun daga farko waɗanda suke tsaye don su ga cewa sun yi irin abin da Allah ya ce a yi dangane da kare martaba manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kare kabarinsa karewa har zuwa wannan lokaci shi yasa wani sufi a Najeriya ya ce ai akwai hikima da Allah madaukakin sarki ya sanya wato tsaron ƙasar Saudiya a hannun ahlus sunna yace da a hannun sufa ya kasa yaya ake fama da kaburburan waliyya ana karban kuɗi yayin aka ce ma kabarin annabi ne Allah kada ya sa abin da za ka karba saboda haka sai kenan kaga kabarin manzon Allah hatta ziyararsa yadda zaka ziyarce shi ba a yadda ka tsaya a gaban kabarin manzon Allah ka sa hannunka irin yadda kake tsayuwar sallah haka ba ba a yi sallah ne kawai zaka tsaya ka sanya hannunka na dama akan hagu amma in ka tsaya a kabarin manzon Allah ka fuskance shi ne kai sallama assalamu alayka ya rasulullah sallama ga manzon Allah akan kabarin manzon Allah zaka ga a rubuta ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi kada ku daga sautukan ku sama da sautin manzon Allah annabi yana raye ba a wannan haka ma baya raye ba a haka duk wanda ya je kabarin manzon Allah ya zo ya sallama manzon Allah ya ce za a mai min da raina in an samu sallama kai kuma duk inda kake a duniya yi wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kana yi Allah ya wakilta mala'ikun da suke dauka su kaiwa manzon Allah wanda ko yaje ziyara to ya tsaya ya yi sallama wa manzon Allah wani bawan Allah Abu Huraira ya ganshi ya yi jibe jibe ya fito ya yi zufa daga dutsen Turusi ya ce na ka fito ya ce na je wani dutse ne da Allah ya magana da annabi Musa ya ce wace ka je me kai ga wurin in tattaki kake don neman lada ba a neman lada sai abin da Allah ya ce a yi kenan duk abin da za ka yi ka nemi lada ka yi yadda Allah ya ce yadda manzon Allah ya ce wani bawan Allah ya ga wani bawan Allah a jikin kabarin manzon Allah ya fito da fefa yana karantawa wane dan wane daga garinmu ya ce assalamu alaikum ya rasulullah wane ya ce assalamu alaikum wane ya ce assalamu alaikum sai ce bawan Allah daga ina kake yace ni ne daga maghrib yace ga yawa wa'ancan da suka aiko ka su rika wa annabi salati Allah ya sanya mala'iku suna daukowa kai da ka zo yi mishi sallama ka ce assalamu alaikum ya rasulullah ya koya mishi yadda ake yi a sunnance saboda haka sai kenan manzo Allah yake tsakanin gidansa zuwa mimbarinsa rauda min riyadil janna in ka samu dama kai nafila a rauda duk akwai wannan wuri da daraja amma kabarin manzon Allah an tsare shi shi yasa tun zamanin wali aka zamanto an ƙara kewaye shi an kewaye shi an rusa duk gidajen aka bar ɗakin kawai babu wanda isa tun daga wancan zamani wani ya ce maka ya iya isa zuwa wannan kabari babu shi an yi kariya a masallacin saboda masallacin an extension an sanya wasu karafuna da yake nuna ba alƙibla bane ba a sallah ba a wurin sai dai ka zo ka yi ziyara in ka zo ka yi wa annabi sallama in ka koma gefe ka yi wa sayyidina abubakar sallama in ka koma gefe ka yi wa sayyidina umar sallama daga nan shikenan ba a ce ka daga hannu ka roƙe su ba zaka ce ya rasulullah a garin mu akwai wani gaba yake da ni ya rasulullah ka shiga tsakanin da shi Ah, ba wannan Allah kada yake yi wa wannan wai wannan cewa to ah ai ana roƙon annabi don Allah ya ce wa- menene menene wa- men- akwai wani aya na alqur'ani ina tsammanin suratul nisa'i walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله Mhm.
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما wai Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum me yasa yayin da suka zalunci kansu su mutane ja'uka su zo wurin ka kaga a zo wurin annabi kenan ko da shin kabarin su ai ana magana ne lokacin da annabi kiraye ba Allah ya ce wa alamu anna fiku rasulullah واعلموا أن فيكم رسول الله law yudikum لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم walakin Allah ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم sannan وكره إليكم الكفر والفسوق ya والعصيان suke أولئك هم الراشدون Allah ya ce wa alamu ku sani anna fiku rasulullah cikin ku akwai manzon Allah ina raye tare da ku in kun samu damuwa za ku je gare shi saboda haka walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka menene ya same su da dai a ce sun zalunci kawunan su sun yi abin da ba daidai ba suka zo gare ka lokacin da annabi ya kiraye suka nemi annabi ya gafarta musu suka astaghfirullah nemi ya nema musu Allah ya gafarta musu sun yi wani laifi ko sun yi kaza ko damuwa sai manzon Allah ya musu addu'a babu laifi amma yadda zaka gane da manzon Allah baya raye da aka yi fari a garin Madina ruwan sama ya dauke an rasa yadda za a yi zamanin Sayyidina Umar ai ba a je kabarin Annabi ce ya Rasulullah ga jama'a ka suna cikin wani hali a je kabarin a ce ya Rasulullah muna roƙonka ka roƙa mana Allah ai ruwan sama ba haka aka yi ba yanzu an san Annabi baya raye kuma an san cewa in ka tsaya a kabarinsa kai sallama zai Allah zai mai mishi da rai ya ansa maka amma babu wanda Allah ya ce kuma a roƙe shi wata bukata babu shi dole mu gane wannan shi yasa da aka fitar roƙon ruwan sama manzon Allah ana- sayyidina Umar a lokacin yace ina Abbas baffan manzon Allah kana nan tashi ka roƙa mana Allah ya Allah ga baffan manzon Allah a cikin mu yana raye muna kamun kafa da kasancewarsa a ciki muna tawassuli da babban manzon Allah yayi mana addu'a ya halatta a yi tawassuli da mutanen kirki da ake kyauta musu zato don su yi addu'a saboda neman wata biyan bukata ya halatta saboda haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki ya nuna mana manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ba shi ake roƙo ba Allah ake roƙo in ka gama ziyarar kabarin manzon Allah sai ka ainihin wato fita ka je kuma zuwa bakiya daga nan akwai sauran masallatai kamar masallacin Quba wanda muka yi bayani a kansa jiya shine wuri da manzon Allah ya shar'anta cewa za a zance shi cikin masallatai wani kiblatai ba a zuwa wannan ziyara sai dai in ka zai yawon shakatawa ko ta anguwar aka ce ga wannan masallaci ga tarihin sa babu laifi ka gani wasu masallatai guda bakwai wasu wurare da aka yi kandak aka yi yakin ahzab a madina ka je ka zaga ba a shar'anta maka ba wurin da aka shar'anta ka je uhud ka je quba ka je baqiya wa'annan sai masallacin manzon Allah tsira da mishin Allah su tabbata gare shi da ziyarar kawarin manzon Allah in kai wannan kai ziyarci wurare na sunna da manzon Allah ya yi bayani a yi- a- a- a ziyarce su a Madina saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada sai Allah ya ce mai gaba Allah rama وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا kaga Allah madaukakin sarki sai ya ce wato wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yaku- yakununa alaihi libada ai wa annahu lamma qama muhammadun sallallahu alaihi wasallama yad'u Allah lokacin da manzon Allah ya tashi yana kiran Allah yana bautan Allah kenan kadal jinnu yakununa alaihi jama'atin yatarakamu ba'daha ala ba'd aljanu sun kusa su zamanto kaman shirki akan manzon Allah kenan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan lokacin da suke yawo neman duniya me ya faru ne ba sa jin labarin sama sai gashi sun samu manzon Allah a batsunan nakhl yana karatun alkur'ani mai girma kadu yakununa alaihi libada sun kusa su zamanto shirki ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kaga wa annahu lamma qama abdullahi wa atlaqa alaihi wasf al-ubudiyya nan Allah yana magana ne akan bawansa sai aka yi idlakin kiransa a matsayin bawa qama abdullahi fi maqamid du'a wal ibada wurin tsayawa akan maganar addu'a da ibada wa huwa min a'zamil maqamat shi ne mafi girman ainihin wato makami a wurin manzon Allah walam yaqul wa annahu lamma qama rasulullah Allah bai ce lokacin da manzon Allah ya tsaya ba ko kuma nabiyullah lokacin da ainihin wato annabin Allah ya du'uhu yake kiran Allah a'a sai Allah ya kira shi a matsayin abdullahi mafi sunan da zaka kira manzon Allah ya ji dadi shine ka ce mishi abdullahi bawan Allah Allah ma ya ce subhanallazi asra bi abdihi سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
na'am إنه هو السميع البصير saboda haka Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare da wa bawansa bawan Allah Abdullahi har yanzu ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi
الحمد لله الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
kaga alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitab Allah ya magana ga wato bawansa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya ce alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah allazi anzala ala abdihi alkitab wanda ya saukar da littafin alqur'ani ga bawansa tabarakallazi nazzala alqur'ana تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين
kaga نذيرا tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdihi Allah ya saukar da alfurqan qur'ani kenan ala abdihi gabawansa can ma yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ya ya وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم wa صادقين in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna musun abinda muka sakura bawan mu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'tu bi surati min mithlihi ku kawo wata sura kamar sa in kuna iyawa ku kira ma sauran duk wanda kuke bautawa kuma bayan Allah ku haɗo ku haɗa kai ku zo da kwatankwacin sura irin wannan ba za ku iya ba in kuna da gaskiya ba ku iya wa in lam taf'alu falan taf'alu فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا in dai ba ku iya yanzu ba har abada ba ku iya kawo ba saboda haka sai kenan kaga manzon Allah tsira da mikin Allah tabbata gare shi Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada sai ce me قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا
Ƙala a wannan kira'a naka ƙala a wani kira'a kuma ƙul ko ai abu jafar da hamza su suka karanta da ainihin wato alif din nan ƙala saboda haka sauran kuma albakon sun karanta da ainihin wato ƙala kamar da kake karantawa sun karanta wancan da ƙul kenan da abu hamza abu jafar da hamza eh da asim wannan layin ka ne alrama dama kai da kake kira'a saboda haka Allah madaukakin sarki wato kenan da a matsayin kama ainihin wato kul umurni ne shi kuma kala ya zama to kaman kabar ne a wurin ainihin wato bada labari don haka Allah madaukakin sarki ce kul inna ma ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada kul ya muhammad ga ya musu inna ma ad'u rabbi cewa ina kiran ubangiji na ne wahdahu shi kadai wala ushriku bihi ahada bazan hada shi da kowa ba wurin bauta mishi shi kadai ya kamata in bauta mishi wato min kalki cikin halittarsa babu wani wanda zan bautawa tare da Allah Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tsarkake shi ya bauta min shi kadai saboda Allah madaukakin sarki ya aiko shi a matsayin manzo kada ya je ya shirka da shi shi yasa alqur'ani yace la in asharakta Allah qul uhi ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك yaya ولتكونن من الخاسرين sai da Allah ya gaya wa manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi wala qad uhiya ilayka hakika an yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika an yi wa waɗanda suke gabaninka la in asharakta wallahi in kai shirka la yahbata ليحبطن عملك Allah ya ce za mu watsar da ayyukanka gaba ɗaya mu lalata shi ولتكونن من kuma الخاسرين za ka kasance cikin masu asara dubi manzon Allah aka ce in yi shirka ba shi kadai ba annabawan nan magabata da suka gabaci manzon Allah su ma sai da Allah ya musu gargadi akan shirka me Allah yake ce musu ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون Allah ya ce walau asharaku da za su yi shirka wa Allah da mun lalata aikin su gaba daya aikin su da ya lalace ai ba mu ji su ba su wane ne annabawan وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه to ga annabi Ibrahim ya zo.
نرفع درجات من sai نشاء yaya إن ربك حكيم to ka عليم san mu zuwa kansu ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا
kuna jin su ko ونوحا هدينا النبي من قبل to ومن ذريته داود النبي داود.
وسليمان النبي سليمان.
وأيوب ويوسف داود.
وموسى موسى وهارون sai Allah ya ce وكذلك نجزي to ina المحسنين zakariya وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس sai Allah ya ce me كل من الصالحين da saura وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا sai wa- وكلا فضلنا على ba su العالمين kadai ba ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم sai Allah ya ce وهديناهم إلى صراط me مستقيم Allah ya musu ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده to ka zo ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا to idan يعملون Allah ya gaya wa'annan annabawa da aka ambato kun ji su Allah ya ce in suka haɗu suka yi shirka wa Allah duk Allah zai ɓata aikinsu Allah ya gaya wa shugaban annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa in ya yi shirka Allah zai ɓata aikinsa to yaya mu wajibi ne mu ji tsoron shirka shirka duk wanda ya mutu yana shirka ko yana kalmar shahada in dai ya mutu yana shirka ya rusa kalmar shahadarsa tun a duniya ya bar kalmar shahadarsa duk wanda ya mutu yana shirka alarama Allah ya ce aljanna haramun ce gare shi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار duk wanda ya shirka da Allah Allah madaukakin sarki ya ce an haramta mai shiga aljanna mako masa wuta Allah ka kiyashe mu shi yasa wajibi ne ka ji tsoron Allah duk wanda ya damfare ka imani ya raba ka da imaninka to ya maka mummunan damfara har lahira wanda ya cuce ka dukiya ya ci mutuncinka ya zage ka ya bata ka to wannan bai cuce ka ba domin a lahira sallansa da azuminka za azuminsa za a dauka a biya ka amma idan ya damfare ka ya hada ka da wurin Allah ka koma kana bautan wani Allah to a lahira da me za a biya da kai da shi gaba ɗaya sai a ce sai wuta ƙarshe tsine wa juna za ku yi kawai kuma suna cikin wanda in an shiga wuta har abada amma akwai laifin da in kai wa Allah ba shirka bane kana sallah ka mutu kana zina kana sallah ka mutu kana shan kwaya kana sallah ka mutu kana shan giya kana sallah kana caca kana sallah kana zalunci kana sallah kana waɗansu abubuwa da irin wannan to nan ba a yanke maka hukunci sai ya ce lamarinka na wurin Allah in ya ga dama ya gafarta maka shi ne wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha Allah yana gafarta wanda ya ga dama sai ya ce lamarinka na wurin Allah amma ka mutu kana kiran aljanu kana yanka saboda aljani kana zuwa kai sujada wa kabari kana roƙon mutumin da ke cikin kabari kana shirka da Allah a shikenan ka mutu kana tunanin wani Allah shine ka bashi matsayin Allah kana bauta mishi to shikenan naka ya kare ka mutu kana shirka da Allah Allah ka kiyashe mu saboda haka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce kul innama ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada sai ce me قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ضرا ولا رشدا saboda haka ga ya musu ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qul ya Muhammad inni la amliku lakum darran wala naf'a bana iya mallakan wani abu na cutarwa balantana mai amfani wala dalalatan wala sawaban ba da mallakan batarwa ko shirarwa duk Allah ke mallakar sa saboda haka fa innamal marji'u fi zalika kulluhu ila Allah al'amarin gaba ɗaya ga Allah ake komawa azza wa jalla wa innama ana abdul laysa li min al-amri shay'un ni bawa ne banda komai sai abinda Allah madaukakin sarki ya umarci da ni laysa laka min al-amri shay'un kana ala lahu al-khalq wal amr ألا له الخلق والأمر saboda haka halitta gaba ɗaya da umarni da komai ba na kowa bane na Allah ne da haka mu koma zuwa ga Allah in mun koma zuwa ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya ba mu mafita ga ya musu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma قل sha'a Allah.
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله sai ce ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء Hmm.
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم Kul يؤمنون ya musu la amliku li nafsi naf'an wala darra ba ni iya mallaka wa kaina amfani ko cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibi lastakthartu min alkhair da na yawaita aikin alkhairi wama masani su da wani cuta bai shafe ni ba in ana illa nadhirun ni ba kowa bane face mai gargadi wa bashirun mai yin albishir liqaumin yu'minuna ga mutanen da suke imani qul faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada قل bikum darran.
فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وراد بكم نفعا gaya musu shin faman yamliku lakum min Allah shay'an waye sai mallaka wani abu a wurin ku ga Allah madaukakin sarki waye sai karbe ku in arada bikum darra in Allah ya nufin cutar da ku aw arada bikum naf'an ko kuma Allah ya nufin kawo muku da wani amfani akwai wanda yasa ya hana babu akwai wanda yasa ya amfana da ku babu sai Allah din kawai saboda haka sai kenan gaya musu Allah kadai ke mallakan wannan don haka ya ku bayan Allah wajibi ne mu ƙara kiyayewa mu ƙara gyarawa mu ƙara komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ka ba mu ikon komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki muna addu'a akwai ɗaya daga cikin maluman hadisi a duniya musulmi wanda yake da ƙasar Masar Abu Ishaq ko da Allah madaukakin sarki ya yi mishi rasuwa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama alhuwaini saboda haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta shi gaba da kawo tallafi da taimakon marayu honorable commissioner yaya jimijin yawa commissioner nan namu da yake zuwa masallaci tare da mu baya yarda ya hauka kujera ya zauna a ƙasa can cikin bayin Allah ya ba da naira miliyan guda saboda haka Allah ya saka mishi da alkhairi saboda haka muna addu'a Allah ya madaukakin sarki ya ƙara ba da lada akwai tsohon minista na transport injiniya Mu'azu Jaji jiya shi ma ya shiga mana da naira miliyan biyu account ɗin marayu Allah ya saka da alkhairi har yanzu dai account na marayu ana ta samun tallafi gwargwadon hali don haka duk wanda suka bayar da kaɗan da mai yawa duk muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah shi ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Allah ya tausaya mana Allah shi mana albarka baki ɗaya Allah rama a cika mana da ainihin wato addu'o'i ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Allahumma amin Allah jawo